الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a cikakken yabo da godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai a tafi ikonsa da kaddarawarsa ya nuna mana wannan yammaci na asabar daren lahadi hudu ga watan zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku daidai da hudu ga watan shida miladiyya shekara 2022 gama Allah madaukakin sarki ya haɗa mu a wannan wuri mai albarka a wannan masallaci na Usman bin Kori domin ci gaba da karatu da muke a cikin wannan littafi mai albarka littafin ahkamul jana'i na al'allama Muhammad Nasiruddin al-Albani Allah madaukakin sarki ya masa rahma a muna cikin babin da ke bayani a kan binne mamaci da abin da kuma ainihin ne ko kuma ziyarar kogo muna cikin babin ziyarar kogo ko kuma kake babin binne mamaci da abin da zai biyo bayansa a karatunmu da ya gabata mun tsaya ne a matsala ta 124 matsala da take a matsala ta 124 yau za mu tashi matsala ta 125 muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya datar da mu da daidai akan dukkan abin da za mu faɗa ko za mu ci wannan matsala ta 125 malam ke cewa wa idza zara wa idza zara qabr kafiri fala yusallim alayhi yace idan mutum ya ziyarci kabarin wanda yake kafiri sharaɗi shine kada ya masa sallama a baya mun faɗi cewa mutum zai iya ziyartar makabarta na kafirai ko kuma kabarin kafiri ba don komai ba saboda ya zamo ainihin izina saboda wa'azantu saboda wa'azi gare shi ba wai don ya musu addu'a ba to yana daga cikin abin da ba a so idan ka je wurin kabarin kafiri ko makabartan kafirai ba ka musu addu'a kuma ba ka musu sallama a san yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar shine idan ka je makabarta na musulmai za ka yi musu sallama salamu alaikum darul qawmil muslimin wal mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun dai sauran kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar to wannan sallama da ake yi ma a makabartan musulmai idan ya kasance makabartan kafirai ne ba a yin wannan sallama ba za a zo a yi sallama ba wala ya du'u wa lahu kuma ba zai masa ainihin addu'a ba duk lokacin da ya zai kabarin kafiri bal yubashshiru bin nar bal ma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar shine madadin addu'a madadin sallama zai masa bushara ne da wuta cewa zai shiga wuta wuta na nan najirarsa malaka cewa kazalika amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurni ya hadisi sa'd bin abi waqas a hadisin da yazo na sa'd dan abi waqas umurnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi kenan قال من الله صلى الله عليه وسلم كتوى جاء أعربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سعد كتوى وكان والبلار بن كوي يدور من الله صلى الله عليه وسلم فقال sai wannan balaramin kawai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bashi labari cewa inna abi kana yasilu rahim mahaifina ya kasance yakan sadar da zumunta wakana wakana ya kai kaza ya kai kaza ya kai kaza ya kai kaza amma kuma ba musulmi ba ne to a lokacin da wannan balarabin kawai ya bayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin haka sai yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da haka lamarin sa yake yana sadar da zumunci yana kaza yana kaza yana kaza fa aina huwa ko zaka bani labari ina babana yake yanzu bayan mutuwarsa qala fil nar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana cikin wuta tunda ba musulmi bane bai musulunta ba bai furta kalmar shahada ba gashi ko tunda haka ne yana cikin wuta inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala fa kana fa kana arabi wajada min zalik sai samu damuwa akan haka wannan balarabin kawai sai samu damuwa saboda a daidai lokacin shi ma ba musulmi bane ne to hakan sai dame shi sai samu damuwa nan da nan asan jafa'i irin na mutumin kauye tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yake cewa babansa na wuta sai ya juya fa qala ya rasulullahi fa aina abuka sai ya juya to kai manzon Allah ina baban kai kaga banda mutumin kauye babu wanda zai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan jafa'i amma kasancewarsa mutumin kauye ne ba abun mamaki da wasu saboda ya nuna abin ya dame shi ya nuna ya shiga cikin damuwa tunda an ce babansa na cikin na cikin wuta to yanzu bari ya rama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce to kai baban ka yana yake dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita batun sa qalis kawai abin da manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam yake masa yace haiku ma mararta bi qabri kafirin fa bashirhu bin nar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk lokacin da ka wuce kabarin kafiri to kai masa bushara da wuta abin da za ka yi masa kenan madadin ka yi masa addu'a madadin ka yi masa sallama in dai ya bayyana in dai ka tabbatar da cewa ya mutu kafiri ne tabbas ba kafir irin kafirkin nan da yake shakka ba cewa musulmi ne amma ya irin waɗansu abubuwa da yake zai iya mayar da shi kafiri ba irinsa ba a'a wanda ka tabbatar da cewa a'a ko da ya mutu bai yadda da kalmar shahada ba bai furuta ta ba kuma bai yadda da ita ba ya haka ya mutu bai yadda da musulunci ba balle ya karbe ta saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk sanda zaka wuce kabarin irin wannan mutumin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya cewa fa bashiru bin nar kai masa bushara da wuta cewa wuta na nan na jirarsa albishirinsa wuta na nan na jirarsa qala sai sa'ad yake cewa shine mai hadisi sai yake cewa fa aslama al-arabi ba'd daga baya wannan balarabin kauye ya zo ya musulunta faƙali suke cewa bayan ya musulunta ke na a ɗauki dogon lokaci sai daga baya wannan wannan balarabin kauye ya zo ya musulunta to yana bayan ya musulunta ne yake ba da labari ke cewa da kada kalafa ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta'aban yanzu allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaura mana aiki mai wuya ya ɗaura mana wani na wani daga wannan lokacin ke cewa ma maratu bi qabri kafirin illa bashartuhu bin nar saboda daga wannan lokacin ba san da zan wuce ga kabarin kafiri ba ce sai na masa bushara da ita saboda yanzu ya musulunta ya san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ya kama aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce shi amma a wancan lokacin da ya faɗi wannan magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba musulmi bane bai musulunta ba amma daga baya sai zo musulunta to bayan kuma daga baya ya zo ya musulunta hatta maganar da aka gaya masa ma kamin ya musulunta ma sai ya ci gaba da aiki da wannan magana yace ba san da zan wuce ga wani kabari na kafiri ba ce sai na masa bishara da wuta to shi ne yake cewa na wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsora masa kenan wanda shi yana jin yanzu bai iya bari duk lokacin da ya wuce ga kabarin kafiri sai ya masa bishara da wuta Allah madaukakin sarki ka kare قال يجي أخرجه الطبراني في المعجم الكبير إمام الطبراني يفتو أن حديث في المعجم الكبير يجي ندى شاهي ندى عند آية وابن السني أكا ابن السني في عمل اليوم والليلة أتن لتابن ساوان كتما عمل اليوم والليل يجي نمبر حديث ندى بيد السمانين لتقوت وضياء المقدسي هكا ضياء المقدسي شيما يفتو دشي أتكن لتابن سأحاديث المختارة ya fito da wannan hadisin a cikin juki na tashahi na 333 bi sanadi sahihi yace da sanadi sahihi wa qala haythami imam haythami a juki na tashahi na 117 zuwa 118 yake cewa rawahu al-bazzar wa tabrani fil kabir yace imam bazzar ya rawaito wannan hadisin haka imam tabrani ya rawaito shi a cikin littafin sa al-kabir wa rijaluhu rijalus sahih mazaje wannan hadisi mazaje ne wanda ke ingantattu sanad din ingantaccen sanad ne ga hadisi malai yace wa qad akhrajahu ibn majah ibn majah ma ya fito da wannan ainihin hadisi jibi da shahi na 476 zuwa shahi na 477 min hadha alwajh da wannan hudda lakinnahu ja'alahu min masnad abdullah bin umar sai dai shi ya sanya shi ne ya danganta shi ne da masnad na imam ibn abdullah bin umar وقال البوسيري امام البوسيري كتوى في الزوائد اتكلم لتابس ده ake cewa zawaid juz'i na bishahi na da 68 yake cewa isnaduhu sahihun rijaluhu thiqatun yake cewa isnadin sa sahihi ne mazajin hadisin in amintattu ne ma'ana dai a takaice hadisin yake cewa ingantacce ne kultu bayan haka sai malam sai yake cewa amma sai na ce lakinnahu shadh hadisi ne wanda yake ainihin shaz ne ba mashahuri ba kuma sai ce wal mahfuz abin da aka fi kiyaye annahu min masnad sa'd yana daga cikin masnad din sa'd ne ba masnad ibnu umar ba masnad na ainihin sa'd abin da yake cewa masnad shine hadisi a littafin da aka tattaro hadisin mutum daya daga ciki kamar sahabi misali littafin hadisan ibnu umar aka tattara su to shine masnad na ibnu umar to amma malam ke cewa wannan matnad ne na ainihin sa'ad yake cewa kama bayyatu fi fi silsilat al-ahadith sahiha in ka je a littafin sana silsilat al-ahadith sahiha shahi na ainihin goma sha takwas za a ga yadda shi malam yayi bayani akan wannan hadisin cewa abinda dai aka kiyaye daga cikin matnad din sa'ad ne bin abi waqas ba ainihin matnad din ibnu umar ba والحديث شاهد من حديث أبي هريرة حديث ينا ده حديث الذي كرب فاشي وان يزود ما أدسا ده حديث أبي هريرة كما حديث لي مرفوعا نشيح أبي هريرة بلفظ يازوني ده لفظ شوى إذا مررتم بقبورنا وقبوركم idan kuka wuce ainihin kaburrukanmu da kuma ainihin kaburrukanku min ahlil jahiliya na mutanen jahiliya ma'ana waɗanda ba su riski musulunci ba ke fa biruhum annahum min ahlin nar yake cewa ku ba su labari cewa su mutanen wuta ne rawahu ibn sinni haka ibn sinni ya rubuto shi a littafin sa wanda kitan al-amul yawm wa layla a namban hadisi na 587 bi sanadi fihi yahya bin yaman wa huwa sayyi al-hib yake cewa da sanad a cikin sanadin sa akwai yahya bin yama wanda yake yana da rauni a wurin hadda a wurin kiyaye abu yana da rauni akan haka ya same shi an Muhammad bin Umar daga Muhammad dan Umar walam a'rifu an Abi Salama an yake cewa ban san shi ta ta hanya Abi Salama da gare shi saboda haka sai kasance ainihin bi bi Abi San illan da ke tare da wannan hadisi kenan na farko shi Yahya bin Yaman sayyid hib sannan kuma shi wannan Muhammad bin Umar yake cewa bai san shi ba ta hanyar fito da hadisin daga ainihin Abi Salama yace lakin az-zahir annahu ibnu amr sai dai abin da yafi bayyana karara cewa shi wannan ibnu amr ne bi fathi al-ayn da yima ainihin wannan ayn fata wa sukun mim da yima mim sukun am yake cewa summa wawu sannan ainihin wawun ba da ra ba da wawu sai zama amuru yake cewa sunansa kenan yace saqata min dabit farqul wawi yake cewa bai ba a cikin wancan littafin da ya fito da shi ba a sa wannan wawun ba sai sa yake cewa an dauke wannan wawun kaga shi sai kawo cewa at muhammadu bin umar yake kokarin cewa a muhammadu bin amr ne ba umar ba muhammad bin amr shine zahirin abu don ya nuna cewa bai san shi ba da yake ce to amma abin da yake bayyana gare shi yana ganin abin da yasa bai san shi ba da aka ce muhammad bin umar to amma shi abin da yake gani muhammad bin amru ne ibn amru ne ba ibn umar ba shi ne ya kawo wannan bayani cewa da yi ma ainihin sukun da yi ma mimun ainihin fata a yi ma mimun sukun bayan ra'un kuma sai a sa ra yake cewa daga wurin mabuga ne maimakon a sa ainihin amur da aka sa muhammad bin umar shi yasa yake cewa ainihin bai san shi ba da wannan suna na ainihin umar amma kaga in aka ce muhammad bin amur ne to kaga sananne ne a wurinsa wa huwa hasan hadith kaga sai kawo cewa wa huwa hasan hadith hadisin sa ainihin hasan yana da yana da kyau to kaga wannan ke ba na sai zai kasance illa ɗaya ke gare shi shine ainihin wa huwa sayyul hifz shi wannan ainihin yahya bin yaman yana da rauni wurin hadda kuma kamar yadda aka sani a wurin malaman hadisi idan mutum yana da wannan irin rauni to suna taka tsantsan da ainihin hadisinsa mala yake wa ma zakarna fi hadhihi almas'ala abinda muka ambata a wannan mas'ala da muke karatu mas'ala cewa idza zara qabru kafir fala yusallimu alayhi idan mutum ya ziyarci kabarin kafiri to kada ya masa sallama ba zai masa sallama ba malam ke cewa huwa mazhabu hanabila wannan ainihin mazhabi ne na hanabila ma'ana wanda ainihin mazhabin imamu ahmad bin hanbal kenan yake cewa kama fi kashafil kanna a juz'i na bishahi na 133 wa ghairihi min kutubihim da dai littattafai daban-daban zaka samu wata magana a cikin littattafan hanabila kawai ya kawo misali ne da ainihin kashafil kana amma da yawa daga cikin littattafan hambaliya za ka same su da wannan wannan ce matsala da malam ya kawo ainihin anan yake cewa kuma ya fi shahara ne a matsala na ainihin hambal to amma tun daga shi an zo masa da ainihin hadisi ya zo kuma kenan mazhabi na kowa kenan wanda zai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ba na duk wanda ya wuce ga ainihin makabartan kafirai ko kabarin kafiri to abin da shari'a ta daura masa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar shine yake yayi masa bushara da wuta ya nuna masa wuta na jira su Allah madaukakin sarki ka kare mu daga kafirci matsala ta gaba matsala ta 126 malai yake cewa wala yamshi bainal quburil muslimina fi na'alai kada mutum yayi tafiya tsakankanin ainihin kaburrukan musulmai da ainihin takalma a kafarsa in dai za ka shiga makabarta ta makabartan na musulmai ne to ka ɗebe takalmarta kaga wannan suke nuna cewa idan makabartan ba na musulmai ba ne kenan babu matsala in larura ta kama ka ka shiga makabartan domin ka shiga da takalma ba komai ba ne saboda ai masa kaidi a nan cewa idan za ka shiga makabartan musulmai to ana son ka ɗebe takalma wannan shine abin da ya tabbata duk da tare da cewa za mu ga waɗansu malamai sai ta kokarin tawili da kuma kawo ihtimalat wanda a karshe shi malam zai nuna cewa wannan ihtimal ne kawai amma abin da yake zahiri shine kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan hani ne saboda mai saboda girmama nuna alhorman matattu a girmama su a mutunta su don a gaba za mu zo mu kawo za mu zo mu ga malamai daga cikin malamai waɗanda suke nuna cewa a'a ya hana ne saboda idan takal takalmin mutum na tare da najasa ko dai wani abu makamanta ainihin haka nan ko kuma a wani nau'i ne na takalmi na daban to a gaji malamin cewa wannan duka ihtimalat ne kawai zato ne da kuma daukar haka amma dai manzon Allah bi sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda haka abin da yake bayyana cewa matukan mutum zai shiga makabarta na musulmai to lalle ne ya tsebi takalminsa musamman ma makabartan mu nan na aini musamman ma na asibiti wanda kusan ya bayyana cewa galibin hanyar da ake tattakawa ma sama kaburruka ne ake tattakawa kaga min babil aula idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce wanda ke tafiya tsakanin kabari da kabari ba akan kabari ba a tsakanin kabari da kabari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗebe takalmarsa to ina ga wanda yake ana gani yana tafiya ne sama kan kabari hanyar da yake tattakawa sama kabari yake to kaga min babil aula ya cire takalmansa in ma an rasa cewa yadda za a yi a bar bin wurin gaba daya saboda haka ala kulli halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni cewa a ɗaya takalma lokacin da za a shiga cikin makabarta saboda haka wannan shine abin da ya kamata ya kamata mu yi kokari mu ta aiki da wannan ainihin umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada mu rubuta cewa wani bai yi ba wani bai yi ba wani bai yi ba wala Allah wani ma bai ma san wannan hadisi bai ma karance shi ba bai taba gitta masa ba ko kuma a'a yana daga cikin waɗanda su suke ma ainihin abin tawili da dai sauran to amma mai babil auladi abin da ya dacewa duk lokacin da zaka shiga makabarta to ka cire takalmar wannan shi ne bala ke cewa wala yamshi baina kuburil muslimina fi na'alai kada mutum ya tafiya tsakan kaburkan musulmai da ainihin ne a cikin makabartan musulmai da takalmarsa yace li hadisi bashir bin hanzaliya a baya mun kara mun zo da wannan mun karanta wannan hadisin ba qala yake cewa baina ma umashi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wata rana ina tattakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ina tahiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ata ala quburil muslimin sai ga ce zo ga ainihin makabartan musulmai inda kaburukan musulmai suke fa baina ma huwa yamshi yana cikin tafiya izhanat minhu nazara sai ga ainihin idan sa ya kallo masa wani abu ya kallo masa fa idza huwa rajulun bi fa idza huwa bi rajuli sai ga shi ga wani mutum yamshi bainal quburi ala na'lan yana tafiya da ainihin alaihin na'lan ne yana tafiya tare da ainihin tsakanin kabari ko kuma a cikin kaburruka ko tsakanin kaburruka ala na alan alaihin na alan yana tare da ainihin takalma yana tare da ainihin takalma to kaga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gane shi fa qala sai cewa ya sahibin sabtiti ya kai mai wannan ainihin takalma alka sabtitika ka jefar da wannan takalman naka nau'i ne daga cikin takalma wanda ake yin sa da gashi ko kuma da fata wanda ke da gashi wanda ba a tebe ba to sai gashi yana tafiya tsakanin kawuruka da wannan takalmar sai kwala masa kira yake cewa ya kai mai wannan tafiya da takalma a tsakankanin waɗannan kawurukan fa nazara sai wannan wanda ake kira din sai kalle ya juye kalle manzon Allah falamma arafa ar-rajulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da mai shi ya gano cewa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake bashi wannan umurnin khala ana alai nan take sai cire takalman nashi farama bihi ma sai jifa da su saboda manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya bada umurni sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun lokacin da suka ji umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa wasa da shi ba sa ainihin nan da nan suke aiwatar da wannan ainihin saba a umarnin manzon Allah kaga wannan misali ne daga cikin misalan lokacin da aka ce masa ya ɗebe takalma yadda sai kalla sai ya ga wane ne yana kallon mai shi sai gano cewa ashe manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da ya ga haka sai kawai ya ɗebe takalma ya jifa da shi wannan yadda manzon Allah sahabbai ke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke aka fi mu in mu ne sai mai tawili ka dubi sahabin nan da bai zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zobe a hannunsa na ainihin azurfa ko kuma na zinari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya cire wannan zobe ya yadda shi ya cire zobe kuma ya jifa da wannan ainihin zobe to bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce sai sahabbai suka ce to ka dauke shi mana ka je kai wani amfani da shi ai ya ce ka yadda shi ne saboda me kai a matsayinka namiji bai halatta ka sa shi ba me zai ce sai ce a yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce in ɗebe abu in yi wa in yadda shi sannan bayan ya wuce kuma yanzu an ɗauki wannan abin ita ina ya wuce to kaga wannan nau'i ne na girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kamata mu yi koyi da su wurin girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka duk sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kaza muka tabbatar da cewa manzon Allah din ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to mu girmama wannan abin mu bi wannan umarnin gwargwadon abin da zamu iya dubi matan nan da ta zo tana kuka a wurin kabari saboda ɗanta ya ya rasu a tashin fari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta umarni sai tunda bata gane manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam sai ta bada ainihin mummuna ansa cewa ba ruwanka da baka san abin da ya same ni bane amma ba da lokacin da ta zo ta gano cewa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba yaya ta yi kaga a guje tana kuka ta je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta je wurin su take ba shi hakuri take cewa ban san kai bane ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe ita ma da lokacin ta gano cewa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a wurin me kake tsammani za ta yi kaga nan da nan za ta shiru kuma za ta bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka za ka yi ta jin tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda suke girmama manzon Allah yadda suke bin manzon Allah sau da kafa shi yasa suka rabauta shi yasa al'amarin su yi daidai shi yasa ba sa samun matsala a rayuwarsu to mu abin da ke kawo mana matsala shine ainihin ne manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam iyakar iyakan mu da shi ga baki kawai baya kaiwa ga zuciya ba ma girmama shi girmama wanda ya dace da shi ba ma mutunta shi ba ma ba shi girma da mutuncin da ya dace da shi illa kawai mu ce muna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan in za a walakanta shi in za a ci masa mutunci in za a yi masa menene to in dai mu namu ainihin mulkin in namu ainihin kudin da muke samu in namu mukamin ba zai ainihin salwata ba to shi kenan a je mana a aitai kaga matsalar da muka samu kanmu kenan ainihin a ciki shi yasa muke da yawa amma kuma wai yawan namu baya amfanin mu yanzu misali yawan da musulmai suke a wannan kasa na Najeriya gaba daya inda za a kwatanta shi bai kamata a ce wani arni har ma ya tafi ce ya ga cewa shi ya isa ba a kasar to amma saboda me saboda an samu dama Obasanjo America ya je ko England ne cewa yake yi wa wai ma Najeriya ainihin 50-50 ake kaga ban da rainin waye mai kawo haka kaga duka waɗannan abubuwan da muna girmama manzon Allah yake kamata mu girmama shi da sai Allah ya sa farjinin mu a zukatan waɗanda ba mu ba dole su ta jin shakkan mu dole su ta jin tsoro amma yanzu ganin suke ma wani ma yana iya cewa sun himu yawa ma gaba kaga dukkan wa'annan girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da son shi da mutunta shi abu ne wanda yake wajibi ga kowane musulmi gaba daya Allah madaukakin sarki ka babu ikon yin haka to saboda haka da ya ji manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan ainihin umarnin nan da nan sai cire wannan ainihin takalman farama bihi ma sai jifa da su malai ce akrajahu ashabu sunan wa ghairihi ashabu sunan sun fito da wannan hadisin da wa'is malaman hadisai daban wa qad mada bi tamamihi bil mas'ala malai yake cewa a can baya a mas'ala ta 88 mun kawo wannan ainihin hadisi an karanta shi ainihin cikakke sosai sosai saboda haka idan mutum na son ƙarin bayani dangane haka yana iya komawa ga wancan mas'ala ta 80 da da takwas zai ga ƙarin bayani yadda aka fito da hadisi sosai na'am sai malam ya sa ainihin nan ba ainihin kasa a nan sai ke cewa qala al-hafiz bil fath hafiz ibn hajar as-asqalani ya faɗa a cikin littafin sa fathul bari juz'i na uku shahi na 160 yake cewa wal hadith yadullu ala karahiyati al-mashi bayna al-qubur bi ni'al yake cewa wannan hadisin yana nuna karhancin tafiya tsakankanin kaburruka da takalma yace wa aqraba ibn hazm fa qala yahdumu al-mashi bayna al-qubur bi ni'al yake cewa abun mamaki da ainihin ibn hazm yazo da yake cewa haramun ne tafiya tsakankanin ainihin kaburuka da ainihin takalma to amma menene abun da ya kawo ainihin abun mamaki din shi sai ya kayyade shi ibn hazm sai ya kayyade yake cewa takalma ainihin ne siftiya wannan da ake yi da ainihin fata wanda ba a jeme ba yake cewa shi haramun ne a yi tafiya da shi a cikin ainihin makabarta makabartan musulmai duna gairi ha ya ce amma ban da waɗansu takalma daga waɗanda ba wasu ba ba laifi ba ne wa huwa jumhudu shari malam yake cewa wannan kamar ainihin wani kangarewa ne ainihin mai tsanani kwarai da gaske bai kamata ya rarraba shi ainihin haka ba yace wa amma qaulun hasabi yushbihu an yakuna nahya anhu ma lima fihi ma min khuyala da kuma magana da ainihin hasabi ya kawo yake cewa abin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yake cewa saboda takalma kamar tafiya da su kamar alama ne na takama kamar takalma ne na ainihin ne na na takama takalma ne na alfarma saboda haka kamar tafiya da su akwai takama a ciki to shi yasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gane shi da su a cikin matsabarta sai ce ya debe su yake cewa fa innahu muta'aqqib bi anna ibnu umar kana yalbisu ni'al al-sabtiyya sai kawo bayani akan shi yake cewa saboda ibnu umar yakan sa irin wannan ainihin takalma wa yaqulu yake cewa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yalbasuha manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam yakan sa yakan sa wannan takalma da sai shi yake gani saboda takalma ne na alfarma takalma ne na manyan mutane saboda haka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hane shi cewa ya ɗebe ya yadda su kamar yadda Imam Hasabi ya faɗa kenan yace wa huwa hadisi sahih hadisi ne wanda yake ingantacce wa qala sahawi imam sahawi shi kuma yake cewa yuhmalu nahya yuhmalu nahyu ana daukan wannan hani ne ga wannan mutumin da aka ambata mana yuhmalun nahyu rajul mazkur ana daukan wannan hanin na mutumin da aka hana ne wanda ko wanda aka ambace shi shi wancan da yasa wannan ainihin takalma din yake cewa ala annahu kana fina alaihi alqasr saboda akwai kazanta akwai najasa tare da wannan takalman nashi shi kuma abinda imamu sahawi ya je kina a kansa wa qad kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yusalli fina alai ya kan yi sallah a cikin da takalmansa malam yara fihi ma'aza matukan babu ainihin kazanta kaga abin da shi kuma imamu tahawi ya faɗa yake ɗauka cewa takalman na tare da najasa ne yana kokarin nuna maka cewa don ka san haka shine cewa ai ba ma bi a cikin makabarta ba har sallah manzon Allah ya yi da wannan takalman ya kawo wannan ne saboda ainihin talil saboda ya nuna maka cewa dalilin da yasa shi yake ganin cewa me wannan akwai kazanta ne akwai najisa ne da takalmar shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce to dukan wannan ihtimalat ne wa'anda kowa ke duban me fahimta da yake gani sai ya fada to a karshen su sai malam ke cewa qultu sai nake cewa wa hadha wa hadha ihtimalun ba'id yake cewa wannan ihtimal ma'ana wanda imamu ma sahawi ya faɗa tun shine ainihin yazo a karshe yake cewa ba'i wannan abu ne wanda yake bai ma duk ko da alaka da wannan abu da matsalar ko kuma abin da ake faɗa na hani mala yake cewa bal jazama ibnu hazm kawai ibnu hazm ya kawo shi ne kai tsaye a littafin da jizu na bin shahi na 137 bi butlani cewa wannan ihtimal ma na imamu ma'ana ainihin sahawi wannan ihtimali ne wanda ke batacce ne ba a daukansa wa annahu min taqawwal ala Allah kaman wannan fadan magana ne ka dingina shi ga Allah madaukakin sarki ba tare da ainihin dalili ba haka imam ibn hazm ya faɗa a cikin littafin sa dangane da magana da imam fahawi yayi cewa yana ganin cewa abin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kawai saboda ainihin takalman na dauke da najisa ne sai ibn hazm yake cewa wannan bai yi ba wannan magana mutum ke yi kuma ya dinginta ga Allah ba tare da dalili ba saboda ka san shi ibn hazm a can ya ce baka haramun ne in dai wannan ainihin takalma ne na safiya to ga shi ibn imam sahawi yana cewa a'a ba wai haramun bane saboda ni kawai yana da najasa ne shine shi ibn hazm ya kawo a cikin littafin tajidi na bai shahi na 137 yake cewa wannan ihtimal din bai yi ba mala yake cewa wal akrab abinda yake ainihin mafi kusa annan nahya cewa wannan hanin da aka yi min babu istiramil mauta an yi shi ne saboda ainihin ne mutunta matattu da suke kwance a wannan wurin kada a zo a yi ta tafiya da takalma ta kankanin yace wa fa huwa ka nahyi yake cewa kaman hani ne da aka yi an julufi alal qabri ayin hani akan zama akan kabari al'ati wanda ke shi ma bayanin zai zo في مسألة مسألة تريد عشرين دا دا تقوس سكن لاي نشدة yake cewa wa alaihim yake cewa alaihim fala farqu bainan na alaihim sabtisi babu ainihin ne bambanci tsakanin ainihin waɗannan takalma wannan sabtiya din wa ghairihi ma da waɗansu takalma waɗanda ba su ba minan ne Allah daga ainihin takalma allati alaiha sha'ru wanda aka yi su da ainihin fata fatar da ba a jebe ba wanda suke da gashi kulli fi masabatin wahida matsayin su duk ainihin daya fil mashi fiha tahiya da su bainal qubur tsakankanin ainihin kaburuka wa manafatuha li istiramiha ainihin korewan aishi ne saboda ainihin a girmama wannan wurin a girmama matattun akan haka wa qad sharaha zalika ibn qayyim mala yake cewa ibn qayyim yayi sharhin haka a littafin sa tazibi sunan jinsi na hudu shahi na 343 zuwa shahi na 345 yace wa nukila an imam ahmad kuma an nakalto daga imam ahmad annahu qala imam ahmad yana cewa hadithu bashir isnaduhu jayyid yake cewa hadithin nan na bashir na cewa manzon Allah ya ga wani yana tafiya da takalma tafsiya da kankanin ainihin kaburuka yace maza ya cire wannan takalma ya yadda kuma ya cire ya yadda su yake cewa isnadin sa isnadi ne wanda yake mai kyau azhabu ilaihi yake cewa ina tafiya a kansa illa min illati sai dai daga saboda wata ainihin illa saboda wani dalili da zai sa ainihin ba zan aiki da shi ba amma ni ma na tafi akan haka cewa haramun ne tafiya da takalma a kankanin kaburuka yace wa qad sabata anna al-imam ahmad ya tabbata cewa shi imam ahmad kana ya'malu bi hadha al-hadith yana aiki da wannan hadisi فقال أبو داود في مسائله إمام أبو داود يا فدا أشكائه مسائل إنسا شاهي نتريد همسين التقوى yake cewa ra'aitu ahmad naga imamu ahmad idza taba aljanaza a lokacin da ya raka gawa fa qaruba min almaqabir yayi kusa da ainihin makabartan khala ana alayhi sai ga ya cire takalmarsa mana ya shiga ainihin kabarin makabartan ba tare da takalmar sai ga ya cire takalmarsa kaga kenan imamu ahmad yana aiki da wannan hadisi kenan fa rahimahullah Allah madaukakin sarki yayi masa ainihin rahama ma kana atba'ahu sunna yadda ainihin yake bin sunna yadda imamu ahmad yake bin sunna har ma ake ainihin ne lakabta masa da cewa imamu ahli sunna saboda haka wannan ƙarin bayani da kuma abinda malin yake na dangane da wannan hadisin na ainihin bashir cewa ba a shiga makabarta da takalma saboda haka ya kamata mai kokari mai ta koyi da wannan sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk kai kawun da malamai suke ta kawo kokarin kawo mafita akan cewa ba kowane irin takalma bane sannan kuma ainihin ga dalilin da ya sa manzon Allah ya hana shi a wannan lokacin dukkan abubuwa ne waɗanda gaba ɗaya ma da yake cewa wannan ihtimalat ne waɗanda ba su da ainihin tabbaci amma na imamu sahawi ma ibn hazm yake cewa wannan ma bai ma dace ba ba tattai ihtimal ne saboda haka bai dace ba saboda haka abin da zai yi tabbata shine mutane su kiyaye duk lokacin da mutum zai shiga makabarta to ya ɗebe takalmarsa Allah madaukakin sarki ya taimake mu akwai sauran lokaci ko lokaci lokaci ya yi kuma abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu zalinsa kuskuren da muka yi kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya fi mana Allah ya gane da mu gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bisa gane da mu ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon buɗe mata marasa lafiya su kuma Allah ba su lafiya ba su lafiya Allah ƙara musu lafiya fata masu juna biyu Allah ya sauke su lafiya wa sun bar su shi ni ma Allah ya ba su wasu ne albarka ya Allah muna tawassuli da wannan sama da muke domin ta ya Allah muna roƙonka wannan harka ta siyasa da ke kullu kai ya Allah muna roƙo ka sa a lafiya a kuma a lafiya ya Allah ba mu da ƙarfi ba mu da dubara kai ne alimul ghaibi wa shahada ya san abin da ke koya a cikin ke kowane ɗan takara ya Allah muna roƙo ka ka zaɓo mana mafi alheri Allah ka zaɓo mana mafi alheri ba mu iya gane wane ne ba wane ne ba amma Allah muna wakilta wannan al'amari gari ka Allah ka taimake mu ka ruha mana asiri ka zaɓo mana wanda zai mutunta addinin mu zai mutunta al'ummar mu zai mutunta dukkan hakokin mu baki